ربكنوا باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة wato sahau idan mutum ya raka biyu zai zauna sai ya miƙe to babin sahau babi ne wanda ba a wallafa littafi ba wanda ya biya irin littafin abdalla tsayyar littafin abdalla tsayyar ƙaramin littafi ne amma shi ne wanda ya warkar da duk maganar sahau na biyun shi shine risala saghira ta Sheikh Muhammad bin Uthaymeen ita ma da sunan kitabus sahab ko kuma as-sahaw to babin sahawi babe ne yana da khilafa domin ikhtalafat a'immatul madhahibi fi mawdi'i as-sujudi bi maratib نعمانهم بعد السلام يسجد وشافعي قبله وأحمد يتبع الوارد من فعل النبي وحيث لم يجده قبلا يجتبي ومالك فصل للنقصان قبل وبعد ذي البيان إن با إمام مالك بابا وند أدى قبلية بعدية نعمان ونين نعمان سهل في أبو حنيفة بعدية يكي شافي نعمان بن بن ثابت والشافعي شيكما قبلية يكي وأحمد shi kuma imam ahmad ya tabi ulwarida min fi'ilin nabi duk abin da ya zo na aiki annabi haka yake to kuma sai an ka duba aiki annabi kwata-kwata mantuwar annabi cikin sallah bai wuce bibiyar wanda za mu ga sauran wuraren to in baka kai ahmad in baka samu yadda annabi ya yi ba sai ya koma kabliya sai ya koma kabliya ya koma kabliya ya koma wurin wa shafi amma imam maliki shi da qablu da ba'd shi da qablu da ba'd da wuraren mantuwar manzo Allah kwata kwata kirgaggu ne ga ɗaya daga cikin su qamu min rak'atay al-farida haddathana abdullah bin yusuf أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أنه قال Abdullah bin Buhaina ya ce salla lana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rak'ataini manzo Allah ya muna salla raka'a bi min ba'd as-salawati kaga sashin salloli imma salla azhar imma al-asr thumma qama falam yajlis ya tashi daga biyun bai zauna ba fa qama an-nasu ma'ahu su ma mutane sun ka miƙe tare da shi falamma qada salatahu lokacin da annabi ya ƙara sallar shi wa nazarna taslimahu muna sauraron ya sallame kabbara qabla taslim gabanin ya sallame sai ya kabbara fa sajada sajadataini ya sujudu guda biyu wa huwa jalisu thumma sallama me yayi kenan qabli domin me an kai ragi zama jalsatul wusta jalsatul wusta kun gani ko kenan nan ragi sai mi abliya to mutai kun ga ɗayan wurin manzo Allah ko kenan qama min rak'atayn حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن الاعرج عن عبد الله بن بحينه رضي الله عنه انه قال ان رسول الله من الله صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين كاغنا من الظهور kagaccen kuwa ya ce raka a taini min ba'ad salawat kaga na a ayyana maka wace sallah ce azhar lam yajlis bainahuma bai zauna tsakankannan su ba falan ma qada salatahu sajada sajadataini lokacin da ya ƙara sallah sai sura guda thumma sallama ba'da zalika sai manzo Allah yayi ya sallame bayan hakan nan kaga ya sallame bai ƙara tahiya ba dan ziyadatu tashahhud بعد القبل كو بعد السجود البعدي ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ورد باب إذا صلى خمسا قولي نبي إذا متن يي صلى بيار حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن ألقمة عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا manzo Allah ya sallaci azhar raka'a biyar faqila lahu sai an kace masa azida fi salati shin an ƙara ne cikin sallah wahayi ya zo faqala manzo Allah ce mai amma za ka shi bai sani ba menene wannan me ya faru qala sai yace sallaita khamsan kai sallah raka'a biyar fasajada sajadataini ba'da ma sallama sai sujudu guda bi bayan ni me an ka yi ƙari kenan raka a biyar kun ganin duk dai mun dace da malikiya domin jama'a malikiya cikin babu sahau ita ce ta ɗauki tuta farko ba wata mazhaba da ta kai gare ta juhudi inda cikin babu sahau ne babu wata mazhaba da ta yi ƙoƙarin malikiya don hakan kaga kowace cikin mazhaba za ka ce wuri kaza mazhaba kaza tana tafiya akan abu wuri kaza mazhaba tana tafiya akan abu kaza domin mi domin nasi ne abbabu cikin wasu abubuwa nasi ne abbabu cikin wasu abubuwa ko inda duk ga mas'ala tana da khilafa kamar mas'ala haida ko nifas to nasi abbabu duk mas'alar da take da nasi karara ba a samun matsala a kanta tunda ga nasinta to amma in kaga kila kaza kila kaza kila kaza kila kaza kila kaza to nasi abbabu ijtihadi yayi yawa amma in ga nasi babu matsala kun ga wuri biyu mun ka samu ko babun idza sallama min raka'ataini aw fi thalathin idan mutun ya sallame daga raka'a biyu ko uku fa sajada sajadataini ya sujada guda biyu mithla sujudi salati aw atwala misalin sallar sujudan sallah ko mafi tsawo hal hadathna adam hadathna shu'ba عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر النبي آمن صلى الزهر أو العصر شك الراوي كول أسر فسلم سيسلم فقال له ذو اليدين ما أبوتي دوغا يهنوا سيتي مسا me yasa ake ce mai dul yadaini domin shi mutum ne wanda yake wannan karfi wannan karfi duk hannayensa ka san yanzu wanga hannun naka yafi wanga karfi to shi Allah ya hore mai duk hannun nashi aiki su kai yanda wanga yake da karfi wanga ma na da karfi in ka rike wanga sai shi aiki da wanga yanzu mun ka rike wanga kaga wanga bai aiki wasu malamai sun ce a'a dul yadaini ma abuci kyauta ne ولذلك سمي بذل يدين mabuci kyauta wasu ka ce a'a zilya daini din nan ka bar shi hakan nan dai ala zahirihi hannun shi dogo hannu gare amma duk yanda mutum yayi dogo hannu ai bai wuce hannun kowa da kowa sai dai a samu wani dogo yana da dogo hannu tunda dogon mutum ne ko kuma an ka ce a'a zulya daini gajeren hannu gare amma larabawa suna ambaton mutum da kishiya abin da an gare yanzu gajere in ka zo ka samu sai ka ce a ɓawe ga kuma sa'annan kasir ne kamar yadda suke da rawi humaid na tsawi akwai wanda ake ce ma humaid a tsawi gajere ne eh don wata sifa ta ruwat za ka ga ana sa'idul maqburi kaza da kaza sifar kaga in ka ga sa'idul maqburi sai ka ce mai gina kabari ne koko an taba binne shi koko me kake tsammani akan sa'idul maqburi me kake tsammani gidansa ne a kusan makabarta sa'idul maqburi gidan shi ne fa kusan makabarta ba wai mai gina kabari bane sai ana ce mai maqburi amma wani in kaji an ce muawiyatu dhal muawiyatu dhal ba wai batacce ne ba ala siratul mustaqim wata ran ne ya sare ya bace bacewa irin wugga sai ana ce mu'awiyatu dhal akwai al'amash mai dundumi shi kuma dundumin ne gare shi ka san shi mai dundumi da rana bai gani da daddare yake gani yake gani kaman jemage ne a jemage bai gani da rana amma da daddare gani ya kai an gane ko to a nan wannan lokaci sai zale dai ne ya ce kuma akwai rawi dhu shamalaini غير ذي اليدين شيما ذا الشمالين غير ذي اليدين فقال النبي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابي أحق ما يقول kaga wannan shi ga nuna maka manzo Allah bai san gaibu ba shin daidai ne abin da ya faɗa qalu sun kace na'am fa salla rak'atayn ukhrayn sai tashi ya ci ko rako'i guda biyu kun ga anan cikowar rako'i guda biyu sai da kabbara tunda an hita daga cikin sallah takbiratul ihram min jadid tukabbir min jadid thumma sajada sajadatayn yayi raka'a biyu ba sujada ba nan tasmiyatul ba'd ne bismil al-kull قال سعد سي سعد يتي ورأيت أروة بن الزبير ناقا أروة بن الزبير صلى المغ... من المغرب ركعتين يا صلى الرج... المغرب ركع بي فسلم وتكلم يسلم يي مغنى ثم صلى ما بقي سأنا يسلى تأبين دي رجي وسجد سجدتين سي سجد قدابي وقال يتي هكذا فعل النبي هكذا النبي أيكتا تونن آه وتي سجد أيه wace sujada yi ba ambata ba nan a wannan ruwaya ba ambata ba amma abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata nan qabliya yi khilafan kuma lil malikiyya domin su a malikiyya nan sun doke shi ƙari ne shi kuma ana an doke shi wa man naqasa wa zara sujada qabla salam su kuma malikiyya sun doke shi kawai ƙari ne wannan zaman da wannan sallamiya da wannan maganar da an kai duk ƙari ne ka gane khilafin lil malikiyya gane ko to sai kuma a yin sajada bari mu je wurin ba'ali babun mallam ya tashahhad fi sajadatayi sahawi wanda bai yi sajada ba a cikin sujudu guda biyu wa sallama anas wal hasan Anas da Hassan sun sallame wa lam yatashahhada tahiya ta biyu kenan ba su sake ta ba wa qala qatadatu la yatashahhadu qala qatada yace ba ya tahiya qala sana abdullah ibn yusuf akhbarana malik ibn anas an ayyub ibn abi tamimah as-sakhtiyani an muhammad ibn sirin an abi hurairah radiyallahu an anna rasulullah manzo sallallahu alaihi wasallam in sarafa min ithnatayn ya juya daga raka'a biyu wa qala lahu dhul yadayni نفس الحديث زلدين يجي أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله ما كان تكل لدبي يا من ذا الله تنا بسني بتدا يوا أن سوكو ما ذا الله وحي سو بسني شيء أن رجع صلى نيكو كاي من توا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله يجي أصدق ذل يدين زلدين يا يجسكيا وقال الناس نعم kaga shi yasa mai ahadar yake cewa wajaza lahumal kalamu fi zalika wasa alal adalaini nan ba adalai ne ma manzo Allah ya tambaye ba ududun a sadaqal zalyadain kaga wannan magana dukkan til islahi salat ne duk maganar da an kai ba ta gyaran sallah ba ba ta bata sallah sai dai in ta rikice kuma da kun ka zo kuna magana sai an ka tashi masallaci an ka garbe da rikici kun kai minti biyar kuna hitina a wannan ku tashi ku sake sallah amma in dai da tambaya da bada amsa ne la yaqulu salah domin li'annahu li islahiha فقال الناس نعم وقام رسول الله من الله صلى الله عليه وسلم سيتاش فصلى اثنتين اخرين سيصلى ركعه بيو ثم سلم يي سلم ثم كبر سيكبر فسجد مثل سجودي يي مثال سجد او اقول ko mafi tsawo sun marafa ya ɗaukako ya yi mi kenan ba'adiyya ba'adiyya yi domin menene an ka samu anan ƙari kun gane ko to a wajen sun makabbara tun da dai ba'adiyya ne ya sallame shin zai yi kabbara haraman wajen sujudul ba'adiyya ko ba zai yi kabbara ba ya wadatu da kabbara shi ta sujada nan ma ikhtalafa ulama fi dalika amma alqawl raji fi hadhihi almas'ala yaktafi bi taslih bi takbiratul huwi lisujud ba sai ya daga hannu Allahu akbar sana Allahu akbar wasu sun kace labudda domin ba cikin sallah yake bai kabbarta su annan ya kabbarta mu sun kuya amma wannan hadisin shahid ne kuma dalil ne akan cewa kabbara guda zai قال حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن سلمة بن علقمة قال قلت لمحمد في سجدتي السهوي tashahhadun tashahhudun akwai tahiyya qala yace laysa fi hadisi abi huraira dan hakan nan hadisi ingantacce babu sake malikiya da sun ce akwai tahiyya istadallu bi hadithin da'if amma hadisin abu huraira wanda yake nan kaga babu باب من يكبر في سجدتي السهو قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا يزيد بن ابراهيم عن محمد عن ابي هريره رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم اهدى صلاتي العشي manzo Allah ya yi ɗayan salloli na yammaci imma azhar imma la'asar qala muhammad wa aktharu dhanni annaha al-asr amma mafi yawan zato na cewa sallar la'asar ce raka'ataini raka'a biyu thumma sallama sai ya sallame sun makama ila khashbatin fi muqaddamil masjid akwai wani katako wanda an ka gicciya a masallaci manzo Allah ya tashi fa wada yadahu alaiha sai ya dora hannun shi akan wannan wa fihim abubakar wa umar radiyallahu anhu a cikin mutane fa akwai abubakar akwai umar fa haba an yukallima sun ka ji kwarjini kwarjini kenan sun ka ji kwarjinin ba za su iya yi manzo Allah magana ba wa kharaja sar'anun nas sai mutane gaggawa sun ka fito gaggawan mutane ya fito wa qalu sun ka ce aqsiratu salatu an rage sallah ne wa rajulun yad'uhu rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalla yadayn manzo Allah yake kira shi da dalla yadayn wa qala yace ana sita am qusirat kai mantuwa ko an rage wa qala yace lam ansa wa lam tuqsa kaga manzo Allah ya kore gaba daya ban mance ba ba a rage ba Allah yace bala karna sita ya dage zulaide ne ce haka ne manzo Allah hakika kai mantuwa wa salla rak'ataini sai salla rak'a biyu thumma sallama ya sallame thumma kabbara sai ya kabbara fazzala mithla sujudihi aw atwal thumma rafa'a ra'sahu fa kabbara thumma wada'a ra'sahu fa kabbara fazzala mithla sujudihi aw atwal ko tafi tsawo thumma rafa'a ra'sahu wa kabbara sai daukar su kuma ya kabbara قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن ابن شهاب عن الأعرج عن عبد الله بن بحينة الأسدي حليف بني عبد المطلب wannan halif ne kun san laraba suna da hulafa abokan kawace wanda mutum ne bai cikin ku amma zai shigo cikin ku da duk in ya ga za a yaƙe ku ba zai yaƙe ku ba in za a yaƙe ku ma zai taimaka muku ba zai zamo kishiyar ku ba annar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace manzo Allah kama fi salati dhuhri ya tahi sallah azhar wa alaihi julusun akwai zama bai zauna ba falamma atamma salatahu lokacin da ya cika sallar sujada sajdatain sai sujada guda biyu fa kabbara ya kabbara fi kulli sajda wa huwa jalisu yana zaune qabla an yusallima gabanin ya sallami wa sajadahu man nasu ma'ahu mutane ma sun yi sujada tare da shi makana ma nasiya min al-julus dalilin bagina abin da yammance na zama tabahu ibn jurayj amin ibn shahab fi takbir ibn jurayj da ibn shahab sun yi mutaba'an wannan hadisi a wajen yin kabbarar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har yau dai muna wuri na biyu a taslimin min rak'atayn sai kuma babun idan lam yadri kam salla idan mutum bai sa abin da ya sallata ba talatan aw arba'an sajada sajada tayni wa huwa jalis wai raka'a biyu ne ko uku to ka dauke ta nawa ka dauke ta biyu uku ne ko hudu ka dauke ta adalla ala dasna mu'adh bin fadala قال حدثنا هشام بن ابي عبد الله الدستوائي عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله اذا نودي بالصلاه اذا انك كري صلى ادبر الشيطان شيطان زي بعد بايا دم بي سن الخير وله دراط yana da tusa yana tusa kaga da haka manzo Allah ya hana in an kire sallah ka ba wurin baya domin kayi tashabbuhi da shaidan shaidan ɗaya ne za ce Allahu akbar Allahu akbar eh haka amma kai ana Allahu akbar Allahu akbar kace to mu zauna shi yasa ake cewa duk wanda aka kire sallah ya fita daga masallaci fa kada asa abul qasim sallallahu alaihi wasallam hatta la yasma al adhan habba zai ji kiran sallah ba fa idza qudiya al adhan idan an ka gama kiran sallah aqbala sai ya huskanto fa idza suyuwa biha idan an ka tayar da ita a dabara sai ya bada baya fa idza qudiyat tathwib idan an ka gama tayar da sallah aqbala kuma ya huskanto hatta ya khudur bainal mar'i wa nafsi sai ya sa shakka tsakanin mutun da kansa ya kula da ta uzkur kaza wa kaza tuna kaza da kaza ma lam yakun yadhkuru abinda can ma baka tunani da haka duk wani wanda wani abu ya bace bai da ya shiga sallah sai kaga ya ya tuna shi in matsala ta same ka ka tashi ka kabar ta sallah yanzu kana gane ina ne ka aje ko wata ajiya ce kai domin lokacin shedan ga zo maka hatta ya zalla rajulu an mutum zai kasancewa la yadri in yadri kam sallah bai sa abin da ya sallata ba fa idza lam yadri ahadukum kam sallah idan ɗayan ku bai san abin da ya sallata ba talatan au arba'an uku yayi ko hudu to falyasjud sajdatayn sai shi sujudu guda biyu huwa jalisu idan mutum bai san abin da ya sallata ba ya ɗauki biyu ne ya ɗauki uku ne ko biyu ya maida shi biyu ya je ya ci ko waɗannan to menene ya yi ƙari ya yi ko rage ya yi idan mutum ya yi raka'a uku ko raka'a biyu yana tsammanin uku ne ko biyu ɗaya ne ko biyu an ka ce falyabni alal aqal to idza bana alal aqal yanzu me zai yi ba da zai yi dalilin me zai yi ba diya dan nan bai bayyana maka wace zai yi ba wanga shi ake ce ma naqasun mashkukun ai naqasun ne mashkukun to idan kana naqasun mashkuk me zai ba'da salam ka gane ko shi so shi yake ce to kaga shi kuma wuri na wato hudu kenan wuri na hudu kenan kaga wuri na hudu kenan domin ya zo a cikin wata ruwaya marfu'iya ce idan saha azukum falam yadri azada aw naqasa falyazid sajdatayn wa huwa jalisu thumma yusalli domin la naqsun mashkukun ne ba ba da zai ba qabliya zai naqsun mashkukun ne mashkuku ne فليسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم يسلم domin wata riwaya haka ta zo ka gane ko kenan qabliya ce zai nan yana daga cikin kuma abin da ya khalafa mu malikiya su malikiya nan suna da khilafan cewa a'a ba'diya kamata yi amma su abin da suke gani mafi inganci naqsun ne mashkukun abin da bai da haƙiƙani tun da bai da haƙiƙani kaga shi kenan falyasjud sajdatayn qabla an yusallima thumma yusallim wannan shine babun asawu fil far wa tatawwu mantuwa cikin farilla da tatawwi wa sajada ibn abbas radiyallahu anhu ma sajdatayn ba'da wutri ibn abbas ibn abbas yayi sujada bayan wuturi kaga ko ibnu abbas yana ganin wuturi ba wajibi bane shi yasa mai ahadar yake cewa sahu fi salatil faridati kasahu fi salatil nafila wasahu fi salatil qada kasahu fi salati ada ba bambanci ba bambanci illa fi sitti masaila sai ya koro maka waɗannan masalolin da suke bambantuwa kaga dan hakan nan ko cikin maliki ko cikin littattafanmu ala littafin akhdari littafi ne wanda yake mai muhimmancin gaskiya kwarai dan in ka ɗauko in ba muktasar khalil ba ba wanda ya yi bayanan duk cikin littattafan malikiya ba wanda ya magana sahu ɗin akhdari babu shi in dai mu littattafanmu ne na malikiya tun daga ashmawi iziya risala askari banda aqrab aqrab shi yayi misbahu abin gashi misbahu saliki ma bai da abin shi irin wannan to babu wanda yake cikin kananan da littafan mu indai babu sahu ne da kake ganin akwai wanda ya ya yayi mai sharhi talata mujallada salata mujallada ta akhdai ware kuwa salata mujallada suna nan salata mujallada na akhdai ina da shi ya yi bayani gayar bayani in kana son ka samu bayani ɗauki wannan salasa mujallada ta kaga bayanai salasa mujallada na abin gashi sunan shi menene abin ba sunan gana shi a'a wannan littafi mai matsala ne wannan ba ashalul masail ashalul wannan halul masail galqul masail ne ba hallu ne ba galqu ne ma galqul masail miskul azfari shi sharhi ne na akhdari shi wanga shi gashi sunan shi nazamu durar fi sharhi al-mukhtasar nazamu durar fi sharhi mukhtasar al-akhdari shine adda mujalladi amma wannan halul masail wannan ba littafin karatu bane ko littafi kana ganin malami na neman yayi ma sadalu dalili na dan mali wannan ba littafi bane dan kuma in kan lura tun harkon shi sai zubo da tauhidi na asha'iranci to yana za mu da wannan da haka baya cikin littattafan da ya kamata ya tabaru bi ahadar ya sha shuruhu da yawa da miskul azfarin nan da wannan fadda umdatul bayan akwai umdatul bayan akwai ahadar yana da shuruh kasara shuruh da ahadari suna da yawa ga bidayatul mubtadi shi ma littafi sharhi ne mai kyau mujalladi guda daya shi ma yana yayi yayi yayi bayanai masu kyawu a ciki da haka ne in kana son bayanai in kana son littafi kana son amfani to waɗannan zaka ɗauko ba wannan halin masail ba to nan قال حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم للي ينكو إذا قام يصلي جاء الشيطان إذا يتاش زي صلى شيطان زي زومي فلبث فلبس عليه يركتا مي الأمر حتى لا يدري كم صلى أبي ساء بن دي صلى كاغانا يتي inna ahadakum idza qama yusalli kaga la farqa baina salatin nafli wa salatil fardi nan ne mahallin shahid fa idza wajada zalika ahadukum falyasjud sajdatayn wa huwa jalis kaga idza qama yusalli shi ga nuna ce maka la farqa baina nafli wa la farqa baina al fard babun idza kullima wa huwa yusalli dan hakan nan kuma cikin littattafai waɗanda an ka tsara na nazam a sahau babu irin abdullahi dangon abdullahi gwandu cikin dau'ul musalli akwai dau'ul musalli shi kuma sahawun muktasar kasan muktasar ana cewa wurare guda uku yake da matsala babin sahau babin zakka babin bayi nan waɗannan muktasar wahalarsa nan wannan wuri wurare guda uku babi guda uku a cikin muktasar khalil akwai matsala gare su to shi abdullahi bin fodiyo abdullahi gwanda da ya zo sai ɗauko sawun gaba ɗaya sai ya waƙe shi cikin littafi guda ana ce mai dau'ul musalli shi ne ya kawo waɗanga baitutukan da na fara gabatarwa waqtalafat a'immatul mazahibi fi mawdi'i sujudi dhi maratibi nu'manuhum ba'da salam yazid wa shafi'i qablahu wa ahmad yattabi'u al-warid min fi'l an-nabi wa haythu lam yajidhu qablan yajtabi wa malikun fassala lin-nuqsani qabla wa ba'da dhil bayani abdullahi bin fodi ne cikin wannan littafin nashi dawul musalli wala adam kana dawul musalli ka nemi dawul musalli dawul musalli yana da muhimmanci dan shi waƙe shi ne yayi gaba daya ya waƙe sahun na muktasar khalil tunda in ka tashi daga akhdari baka da inda zai ma bayanin musahu sai kuma muktasar daga littafin ga guda biyu in dai na malikiya ne baka da irin su wajen sahu ahdarin nan da kake gani dan karami da dai da muktasar khalil su ne waɗanda babun idza kullima huwa yusalli fa ashara bi yadihi wastama'a idza kullima idan an yi mutum magana wa huwa yusalli yana sallah fa ashara bi yadihi sai yi nuni da hannunsa wastama'a kuma ya saurari mai mai magana kaga nan dalala wannan tabawibi na Imam al-Bukhari yana nuna cewa in kana sallah ka dan saurara babu laifi shi yasa mai akhdar yake cewa ولا ومن أنصت لمتحدث قليلا فلا شيء عليه kaga shine wannan قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال اخبرني عمرو عن بكير عن كريب ان ابن عباس ابن عباس دمسور بن مخرم هذا عبد الرحمن بن الازهر رضي الله عنهم ارسلوه الى عائشه sun aika ibn abbas ya je wurin aisha radiyallahu anha wa qalu sai sun kace iqra alaiha salama minna jami'an kace ni miswar da abdurrahman muna yi mata sallama ngane ko abin gashi kenan kurayb kurayb kurayb maulani na aisha ibn abbas da miswar da abdurrahman ka ce muna yi mata sallama wasalha an raka'atai ne ba da salatul asar ka tambayi ta raka'a guda biyu bayan la'asar wani manzo Allah yana raka'a guda biyu to kuma wani lokaci in bai samu lokaci ba sai ya maimaita su bayan la'asar wa kullaha ka ce mata inna ukhbirna mu an ba mu labari annaki tusallina nahuma ke kina sallata su wa qad balagna labari ya isa muna annan nabiya annabi sallallahu alaihi wasallam naha anha annabi yayi hani akan sallah bayan la'asar wa qala ibn abbas ibn abbas yace wa kuntu adribu nasa na kasance ina bugun mutane ma umar bin khattab tare da umar dan khattab anha idan mun kaga bayan la'asar war haka yana sallah qala kurayb sai kurayb yace fa dakaltu ala aisha sai na shiga gon aisha radiyallahu anha fa ballagtuha ma arsaluni sai na isan mata da abinda sun ka aiko ni da shi faƙala sai ta ce sal ummu salama aisha ta ce makurai ka tambayi ummu salama fa kharajtu ilaihim sai ni fito zuwa gare su fa akhbartuhum bi qawliha sai ni ce ma ibnu abbas da miswar da abdurrahman bin azhar sai ni ba su labarin maganarta faradduni sai sun ka maida ni ila ummi salama to ka tai wurin ummu salama bi mithl ma arsaluni bi aisha ba ummu aisha ta ce ka tai wurin ummu salama ba bai tai ba kuma ya koma musu to sai sun kace koma wurin ummu salama koma wurin ummu salama wa qalat ummu salama radiyallahu kaga ko cikin mata annabi in kan lura wata ta yi sanin wani labari akan wani kenan wadda ta san labari wadda bata san labari sai ta ce a jegun wadda ake tsammanin labarin wurinta radiyallahu anha sami'tu an-nabiyya wato na ji annabi sallallahu alaihi wasallam yanha anha yana hani daga sallah bayan la'asar summa ra'aituhu yusallihima sa'annan ita take ce musu sai ni ga manzo Allah yana sallata su hina sallal asr lokacin da ya sallaci la'asar thumma dakala alayya sai ya shiga guna wa indi niswatun min bani haram ina daga ina tare da wasu mata daga kabilar banu haram ita kuma bani banu haram din nan daga min al ansar tana daga cikin mutanen Madina fa arsaltu ilaihi jariya sai na aika mishi da baiwa fa qultu sai na ce qaumi bi fa qultu ni ce qaumi bi jambihi umi fa qultu sai na ce qumi bi jambihi qulilo ki tsaya gehen annabi a sasanninsa ki ce masa kenan kaga wannan shi zai nuna maka wanda zai ma mai sallah magana kada ya yi mai sallah ta gaban shi eh kada shi mai magana ta gaban shi kada shi mai ta baya ya tsaya gefen shi domin in ya tsaya gefen shi yana gane abin da yake nufi taqulu laka ummu salama ya rasulullah ummu salama tana ce maka ya manzo Allah sami'tuka tanha an hataini naga kana hani daga raka'a biyu wa araka tusallihima naga kana sallata su fa in ashara bi yadihi in yayi nuni da hannunsa fasta'khiri anhu kidan yo baya wa fa'alatul jariya sai bai wannan ko ta je ta tsaya gefe annabi ta yi mai magana fa ashara bi yadihi sai manzo Allah ya mata nuni da hannunsa fastakharat anhu kenan ta dan jinkirta ta dan jinkirta mishi falan man sarafa lokacin da manzo Allah ya juya qala yace yabnata abi umayya ummu salama kenan yace mata yabnata abi umayya sa'alti anir rak'atayn ba'da al-asr ke tambaye rak'o'i guda biyu bayan la'asar wa innahu atani nasu wasu mutane sun ka zo min min ab min abdul qais daga kabilar abdul qais fa shagaluni an rak'atayn allati latayn ba'da dhuhr in yi rakawai rawatib na bayan zar ban samu ni ba wa huma hatani sune ne rama nan malamai sun ce to in in ta kubuce maka ba'diyya ta zuhur rawatibul ba'diyya ta zuhur zaka rama ta al'asar sun ce a mansukhi ne da la salata ba'da al'asr hatta taghrub ash-shams wasu sun ce a'a ba naskh bane khususiyya ce ta manzo sallallahu alaihi wasallam ala kullin dan rawatibul zuhur ta kubuce ma baka sallata ta bayan azhar bayan al'asr wannan shine in mun ka tafi akan mafi yawan malamai sun rinjaya da cewa khasun bin rasul sallallahu alaihi wasallam dan shi ma hafiz ibn hajar abinda ya rinjayar nan cikin fathi akan cewa khasun lilahu takhsisun lil rasul sallallahu alaihi wasallam qala babun al ishara fi salati sai nuni cikin sallah qala ku qala hu kurayb an ummi salama radiyallahu anha an annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin da ya gabata حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من زال بلغه لا بال يا إسمس أن بني عمرو بن عوف كان بينهم شيء فكان وأن قبيلوا لي أكوي أم مسألة شيء كينا أكوي وني أم مسألة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يسله بينهم من زال لا يتفيه يسله سكان في أناس معه dama manzo Allah in zai je sulu sai ya tare mutane a gane ko wa hubisa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai an ka tsare manzo Allah a can wahanati salah ga sallah lokacin ta yayi waja bilal ila abi bakr radiyallahu an sai a bilal ya zo gun abubakar wa qala ce ya ababakar inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qad hubis an tsare manzo Allah wa qad hanati salah ga sallah lokacin ta yayi fa hallaka anta ummun nasa shin ba za ka limanci mutane ba qala na'am in shi ita in kaso in shi ita in kaso ba qama bilal sai bilal yayi iqama wa taqaddama abubakar radiyallahu anhu sai abubakar ya gabato wa kabbara linnas yayin mutane kabbara wa jaa rasulullah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yazo yamshi fi sufuf yana tafiya cikin sahu hatta qama fi safi sai da ya tsaya cikin sahu fa akhadha an-nas fi tasfiq mutane suna ta tabi wa kana abubakar radiyallahu anhu la yaltafitu fi salati abubakar baya waiga cikin sallar shi falamma akthara an-nas iltafata lokacin da mutane sun ka yawaita tabin sai ya waiwayo fa idza rasulullah sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa ashara ilayhi rasulullah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi mai nuni ya amuruhu an yusalliya yana umurta shi yayi sallah farfa abubakar radiyallahu yadayhi fa hamidallah sai abubakar ya dauka hannuwansa ya gode Allah ina mahallin shahidi yake wurin abubakar ko wurin annabi fa ashara ilaihi man to ar-rasul lam yakun fi sala ko kuma kabbara lis sala jaa rasulullah kenan manzo Allah alaihi salatu wassalam ya kabbarta sallah ya bi abubakar kuna fahimta shine mahallin shahid kenan al-ishara fi sala shi yasa mai ahadar yake cewa man ashara biyadihi في صلاتي فلا شيء علي فلما فرغ أقبل على الناس وقالت يا أيها الناس وانا حديث منكر تاهي بايا أكن وني بابي باوان قبا أكن وني فائدة دومين كن سأنتي تراجم البخاري في تبويبه كو فقه الإمام البخاري في تراجمه باب ها العمل في الصلاه kaga al'amalu fi sala can mun kai shi amma nan kuma ishara fi sala ko shi yasa ake ce ma fiqhu imam al-bukhari fi tarajumi duk in kaga bukhari ya karara hadisi to ka san da babin da ya azami ba wancan bane duk lokacin da kaga imam al-bukhari rahimahullah yayi ya kawo hadisi kai kake ganin shi mukarrar ne amma fa'idar ba guda da wancan ba kaga al'amalu fi sala nan kuma al-ishara fi sala a gane ku ya ce ya ayyuhan nasu malakum me ya same ku hina na bakum shay'un lokacin da wani abu ya same ku fi salati akhadtum fi tasfiq kuna ta tafi inna ma tasfiqu lin nisa ai tafi na mata ne man nabahu shay'un fi salati duk wanda wani abu ya same cikin sallar shi fa la yaqul subhanallah fa innahu la yasma'uhu ahadun hina yaqulu subhanallah ba wani wanda zai ci shi lokacin da yace subhanallah illa tafata ya ababakar yace ya kai abubakar ma mana aka an tusalliya lin nas me yasa kai mu mutane sallahi na ashartu ilaik lokacin da ni maka nuni فقال أبو بكر رضي الله عنه ما كان ينبغي لابن أبي قحافة bai ga cewa bai dacewa ga dan Abu Quhafa dan Uthman kenan Uthman bin Abubakar bin Uthman bin Abi Quhafa an yusalli bayna yaday Rasulillah qala hadathna Yahya ibn Sulaiman qala hadathna ibn Wahab hadathna Thawri an Hisham an Fatima an Asma qalat dakhaltu ala Aisha radiyallahu anha wa hiya tusalli qa'ima wan nasu qiyam tana sallah tsaye mutane na tsaye wa qultu ma sha'anun nas miye sha'anin mutane فأشارت برأسها me yadda mutane na ganin kowa tsaye na sallah sai Aisha ta nuna da kanta haka ta yi fa qultu nace aya fa qalat bi ra'siha na'am kaga al-ishara fi salah قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته من زال الله يصلى أجدنت وهو شاك wato fi baitihi a gidansa wa shakin alhali wani abu na mai ciwo a cikin jiki jalisan zaune wa salla wara'ahu qaumun qiyaman sai mutane sun kai sallah baya gare shi tsaye fa ashara ilayhi manzo Allah ya ce ya ina zaune kuna wannan shi ne ma'adin shayar wannan man sarrafa qala inna ma tujidu ma yutamma fi fa idza raka'a